au ila sai ya ce wa ya waliyal afwi wal mu'afati ya ma'abucin rangwame game da zunubin bawansa wal mu'afati wato da ba shi lafiya dangane da duk abin da yake tsoro wa ya waliyal afwi wal mu'afati ya ma'abucin rangwame da ba da lafiya dangane da duk abin da bawa ke tsoro salli ala muhammadin kai salati ga bawanka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam khatami anbiya'ika cikamakin annabawanka wa muballigi amba'ika mai isar da labarinka an gane ko lafazin amba jam'i ne na naba annaba shine labari wanda yake mai girma mai matukar muhimmanci ubangiji ta'ala yake cewa amma ya tasa'alun sai ce anin naba il azim gacin kulhu wa naba'un azim kai salati gabawanka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam khatami anbiya'ika cikamakin annabawanka shi da kanshi yace la nabiyya ba'di babu wani annabi bayana ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa muballigi anba'ika mai isar da labaranka wa ala masabihi usratihi ya Allah kai salati a bisa fitulu na jama'arsa ma'ana abin da yake nihi sune ahlul bait wa mafatihi nusratihi da ‘yan makullan wato taimakonsa waɗanda suka mara masa baya akan isar da manzancin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ɗora masa su ne mutanen Madina shine yake nihi da mafatihi nusratihi lafazin mafati jam'i ne na mifta shine ɗan makulli kenan wa mafatihi nusratihi da ‘yan makullan wato taimakonsa su ne mutanen Madina a nan amma ya haɗa dukkan sahabbansa baki ɗaya ke ne wa a izini min na zagati shayaɓin ya Allah ka kiyaye ni wato dangane da ɓannace-ɓannace wanda yake na shaiɗanu an gane ko wa in ma yan zagannaka min shaiƙwani nazgun fasta izbillah innahu huwa sami'ul alim innahu sami'un alim ne ko na'am innahu sami'un alim yake cewa wani zawati salatin yake cewa da timbe na sarakuna an gane ko wani zawati salatin ya ubangiji ka kiyaye ni dangane da wato timbe wanda yake na sarakuna kasancewar lafazin na zawat wato jam'i ne na nazwa wato shine harowa da kawo farmaki Ubangiji ka kare ni dangane da kawo farmaki na salatin waɗanda suke ma'ikwanta, wa'i inatil bagina, ya Allah ka kare ni dangane da wahaltarwa ta azzalamai, lafazin al'inat wato ma'akuzun ne min al'anat, al'anat wato shine wato wahalarwa, ko kuma al'ana'u ita ce wahala, al'anata. an gane ko al'anatu ita ce wahaltarwa gaya can wannan famallan yastati minkum qawlan an yanki hal muhsanatil mu'minati fa mimma malakat aymanukum min fatayatikum mu'min zalika liman khashiya al'anata can muke nihi zalika liman khashiya al'anata minkum al'anatu ita ce wato wahala an gane ko wahala shine ake nihi da al'anatu shine yake cewa mine yake cewa walau sha Allahu la'anatakum walau sha Allahu la'anatakum kuma ga yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum kenan asalin sa al'anatu shine wahala almashaqqa watta'ab a anata ma'ana ya wahaltar da shi sai ka ce inatan wahaltarwa shine yace wa inatil bagina ya Allah ina neman tsari da kai dangane da wahaltarwa ta azzalamai wa mu'anati tsagina ina neman tsari da kai wato dangane da wato gogaggeniya da masu wuce iyaka wa mu'adatil adina ubangiji ka kare ni dangane da ƙiyayya ta al'adina waɗanda suke masu ƙetare iyaka al'adin wato masu ƙetare iyaka fa man ibtaga wara a zalika fa ulaika humul adun an gane ko al'adun wato waɗanda suke masu ƙetare iyaka sai yake cewa wa udwanil mu'adin ubangiji ina neman ka tsare ni dangane da zaluncin almu'adina waɗanda suke masu ƙiyayya abokan gaba kenan wa galabil galibina an gane ko almu'adin jam'i ne na mu'adi shine wato wanda yake mai ƙiyayya da kai mai gaba da kai wa udwanil mu'adina ya Allah ka kiyaye ni dangane da zaluncin almu'adina wato su ne masu ƙiyayya masu gaba da mutum lafazin al'udwan ga ya can wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan wa ghalabil ghalibina ya Allah ka kare ni dangane da rinjayen masu rinjaye daga cikin abokan gaba wa salabis salibina ya Allah ka kare ni dangane da kwacen masu kwace wato su ne ‘yan fashi da ‘yan sane, wahiya lil muhtalina ya Allah ka kare ni dangane da wayan dubarun almuhtalina waɗanda suke mayaudara, almuhtal shine mayaudari wanda da wayo zai karɓe maka dukiya. Lafazin hiyal jam'i ne na hila wato ita ce dubara, Ubangiji ka kare ni dangane da. dubarun almuhutali na waɗanda suke masu dubara don su karɓe ma mutum dukiya wa giyalil muhutalina ya Allah ka kare ni dangane da hallake-hallaken almugutalina waɗanda suke masu hallakarwa lafazin algiyal jam'i ne na gila kisan gilla kenan a hausa da ake cewa me ake cewa gila shine kisa hallakawa an gane ko wagiya lil mugutalina ya Allah ka kare ni dangane da hallakarwar almugutalina masu hallaka mutum wa ajirni ya Allah ka kare ni wa ajirni Allahumma ya Allah ka kare ni min jawril mujawirina dangane da zaluncin almujawirina masu maƙautaka aljawr shine zalunci asalinsa shine almailu an tariqi sawiyyi karkace ma tafarki wanda yake madaidaici shine ake ce masa zalunci shine yake cewa ya Allah ka kare ni dangane da zaluncin almujawirina masu maƙwabtaka wa mujawaratul ja'irina ya Allah ka kare ni dangane da maƙwabtaka ta azzalamai lafazin aljair shine karkatacce wanda ya bar hanya ta gaskiya azzalimi wa alallahi qasdu sabili wa minha ja'ir wa kuffa anni akuffa da'imina ya Allah ka kame mun hannuwan adda'imina azzalamai an gane ko adda'im azzalimi kenan asalinsa addaimu shine zalunci wa akhrijni ya Allah ka fitar da ni min zulumatil zalimina daga cikin duhwai wato na azzalamai duk wani duhu wanda yake na zalunci ya Allah ka fitar da ni daga cikinsa abin da yake nihi a nan duk wani gungu wanda yake na azzalamai ya Allah ka fitar da ni daga cikinsu wa akhrijni ya Allah ka fitar da ni min zulumatil zalimina daga cikin duhwai na azzalamai wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihina ya Allah ka shigar da ni da rahamarka a cikin bayinka waɗanda suke nagari Allahumma hudni fi turbati wa gurbati wa gaibati wa aubati wa nuj'ati wa raj'ati wa tasarrufi wa munsarrafi wa taqallubi wa munqalabi yace Allahumma ya Allah hudni wato ka kiyaye ni al'ihaɓa shi ne a zagaye ka ta ko'ina, Allahumma hudni ya Allah ka zagaye ni, ma'ana ka kare ni, fi turbati wato a mahaifata, wa gurbati da baƙunci na, wa gaibati da fakuwata, wa aubati da dawowata, wa nujati da makiyayata, wa raj'ati wato da dawowata lafazin annujua shine makiyaya alintija wato shine neman makiyaya kenan al'auba wannan kar mu manta ya gabata wa raja'ati da dawowata wa tasarrufi da kai kawona wa munsarafi da majuyata wa taqallubi da jijjuyawata wa munqalabi wato da majuyata duka waɗannan mutaradifat ne a wajen ma'ana wa hafazni yake cewa ya Allah ka kare ni fi nafsi a cikin karan kaina wani fa'isi da zaɓaɓɓiyar dukiyata na fa'is jam'i ne na nafis an gane ku jam'i ne na nafisa abu wanda yake zaɓaɓɓe in ma ka ce nafis ko kuma ka ce nafisa abu wanda yake zaɓaɓɓe wani fa'isi da tsada don dukiyata wa irdi ya Allah ka kare ni a cikin mutunci na wa aradi wato da kadarata wa adadi da jama'ata wa udadi wato da tanadina ma'ana katihuna na dukiya ya Allah ka kare ni wasakani ya Allah ka kare ni a cikin iyalina wasakani da iyalina wa maskani da mazaunina wa hauli ya Allah ka kiyaye ni a cikin ƙarfina wato karyayi rauni wa hali da halina wa mali da dukiyata wa ma'ali da makomata ita ce lahira ya ce wala tulhik bi tagayiran ya Allah kada ka riskar da canzawar hali game da ni halin da nake ciki na ni'ima ubangiji karka canza min shi wala tusallit alayya mugira ya Allah karka saka min mai kawo hari shine dan fashi ga ya can fal mugirati subha waj'al li min ladunka sulqanan nasira ya Allah ka sanya mu sulqanan ƙarfi nasiran wanda yake mai taimakawa min ladunka wato daga wajenka an gane ko ubangiji ka bani ƙarfi wanda yake mai taimakawa min ladunka daga wajenka Allahumma yake cewa ya ubangiji ahrusni wato ka kiyaye ni bi ainika wato da kiyayewarka wa aunika da taimakonka waqsusni ya Allah ka keɓance ni bi amnika da amincinka wa mannika da baiwarka wa tawallani ya Allah ka jibinci al'amarina biktiyarika da zaɓinka wa khairika da alkhairinka wala takilni ya Allah karka meƙa ni ila kila'ati gairika zuwa kiwon waninka alkila'a shine kiwo kulman ya kada ukun billaili wan nahari minar rahman wa habli ya Allah kai mun kyautar afiyatan lafiya gaira afiyatin ba mai gogewa ba an gane ku wadda za ta koke ta gushe warzuquni ya Allah ka azurta ni da rafahiyatan yalwa ta rayuwa gaira wahiyatin wadda take ba mai rauni ba wan shakkati sama'u fahiya yawma idhin wahiya waqfini ya Allah ka wadatar da ni makashiyal la'awa'i dangane da dukkan wasu aba wannan makashiyar la'awa'i dangane da jin tsoron dukkan wasu tsanance-tsananci lafazin alla'awa jam'i ne na la'ayun wato ita ce wahala dukkan wani tsanani shine ake cewa alla'ayu fala'ayan bi la'ayin ma hamalna gulamana ala zahari mahabuki sarati muhannabi wakfini ya Allah ka wadatar da ni dangane da makashiyar la'awa'i ababen tsoro waɗanda suke na tsanance-tsanance waka nufni ya Allah ka kiyaye ni ma'ana ka lullube ni an gane ko waka nufni ya Allah ka lullube ni bi gawashin ala'i wato da ruhowar ni'imominka lafazin al'ala jam'i ne na ilan abinda ake cewa ilan ita ce ni'ima kamar yadda idan ka ɗauki ana mufrad ɗinsa sai ka ce anan an gane ko haka nan al'ala wato mufrad ɗinsa shine ilan shine ubangiji ta'ala yake cewa fa bi ayyi ala rabbika tatamara fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban wa kanufni ya Allah ka lillibe ni bi gawashil ala'i wato da masu ruhowa wato na ni'imominka wala tuzfir bi azfaral a'da'i ya Allah karka rabautar da ni dangane da horcen abokan gaba ubangiji karka rabautar da ni dangane da azfaral a'da'i wato haracinan abokan gaba lafazin azfar jam'i ne na zufur jam'in jam'i sai ka ce azafir innaka lalle kai sami'ud du'a'i kai ne mai karba addu'ar mai addu'a thumma atraka an gane ku mun kare kenan bangon dutse thumma addu'ar tana da kyau illa kasancewar akwai takalluf a wajen tajinis wanda karantawar wannan zai fitar da kai daga cikin natsuwa da kaskanta kai shi kuma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka karhanta a cikin addu'a kasancewar irin wannan tajinisi abu ne wanda ke shagaltar da mutum yanzu misali lokacin da ka zo karantawa ka ce Allahumma hudini fi turbati wa gurbati wa gaibati wa aubati wa nuj'ati wa raj'ati wa tasarrufi wa munsarrifi wa taqallubi wa munqalabi sai ka ce wa hafazni fi nafsi wa nafa'isi wa irdi wa aradi wa adadi wa udadi wa sakani wa maskani wa hauli wa hali wa mali wa ma'ali babu natsuwa a cikin irin waɗannan takalluf a cikin addu'a an gane ku don haka irin wannan takalluf a cikin addu'a yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka yi hani dangane da su illa kasancewar kalimomin da ya yi amfani da su da abin da addu'ar ta ƙunsa dukkan shi dacecce ne ba laifi za a iya yin addu'a da ita addu'a ce ta neman kariya amma tare da cewa addu'o'in da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ya cancanta a fara gabatarwa in an gabatar sannan za a iya zauwa da irin waɗannan domin shi ya fi mu sanin abin da zai kusanta mu da ubangiji tabaraka wa ta'ala akwai azkarus sabahi wal masa shine sai yake cewa thumma aqraqa sannan sai ya sunkuya kai la yudiru lahaban wato baya juya kallonsa wala yuhiru lafzan baya maida wata kalima lafazi bayya maidawa lafazin yuhiru shine wato maidawa ga yacan innahu dhanna allan yahur ga yacan wamal mar'u illa kashihabi wa dawihi yahuru ramadan ba'da an kada an kana sabiu an gane ko shine sai yake cewa wala yuhiru lafzan wato baya maida wani lafazi hatta kulina har muka ce kada abnasattu khashiya haƙiƙa wato tsoro wato ya kawaitar da shi an gane ko wa yau mata sa'atu yublisul mujrimuna za su yi kawaici su ja bakinsu su kyale ba mai daga halshe yayi magana la yatakallamuna إلا من أذن له الرحمن wannan la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba an gane ku yawma idhin yattabi'una ad-da'iya la iwajala wa khasha'ati al-aswatu lir-rahmani fala tasma'u illa hamsa shine ake cewa wa yawma taqumu as-sa'atu yublisul mujrimuna za su yi kawaici ko kuma al'ibla suka ce za su yanke ƙauna dangane da dukkan wata rahama wanda ya yanke ƙauna ko dole ya ja bakinsa ya kyale shine ya ce kada abla sathu khashiya muka yi yake cewa hatta kulna har muka ce kada abla sathu khashiya haƙiƙa firgici wato ya kawaitar da shi au akhra sathu gashiya ko kuma magagi wanda yake na gashiya shine ya bebantar da shi ثم أقنع رأسه sannan sai ya wato thumma aqna'a ra'sahu sannan sai ya daga kansa wasa'ada anfasahu ya hau yake cewa wasa'ada ya hau hauda anfasahu lumfashinsa ya ringa hauhawar lumfashi wa qala sai ya ce uqsimu bis sama'i zatil abraji abraji ina rantsuwa da ubangijin sama zatil abraji ma'abuciyar masaukai wato na taurari lafazin al'abraji ko kuma ka ce alburuj jam'i ne na buruj wato shine hanyoyi na taurari da wata da da da sauransu wa qala sai yace uqsimu ina rantsuwa bis sama'i nan sai ka kaddara arrabu an gane ku domin ba a rantsuwa da wata halitta sama halitta ce uqsimu ina rantsuwa bis sama'i ai bi rabbis sama'i da ubangijin sama zatil abraji ma'abuciyar hanyoyi na taurari da rana da wata wal ardi ina rantsuwa da ubangijin ƙasa zatil fijaji wato ma'abuciyar wato hanyoyi waɗanda suke manya-manya lafazin alfijaj jam'i ne na fajjin wa azzin finnasi bilhajji ya atuka rijalan wa ala kulli zamir ya atina min kulli fajjin amik sannan ga ya ce litasluku min hasubulan fijaja wal ma'i sajjaji ina rantsuwa da ubangijin teku a sajjaji ruwa wanda yake a sajjaji mai yawan kwarara wal ma'i sajjaji ina rantsuwa da ubangijin ruwa a sajjaji wanda yake mai yawan kwarara wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja wasirajil wahaji ina rantsuwa da ubangijin fitila wadda take mai tsananin haske ita ce rana waja'alna sirajan wahaja wal bahri al-ajjaj ina rantsuwa da ubangijin teku al-ajjaji wadda take mai tsananin karaji wal hawa'i wal ajaji ina rantsuwa da ubangijin sararin da ke tsakankanin sama da ƙasa wal ajaji da ƙurar da ke tashi a cikinsa ya ce innaha ita wannan addu'a lamin aimanil uwazi tana daga mafi albarkar wato dukkan addu'o'i da ka sani an gane ko lafazin